hadisi na dari shida da sittin da ɗaya man atahu Allah wajen hasanan wa isman hasanan wa ja'alahu fi mawdi'i ghairi sha'il wa huwa min safawati Allah min halqi hadisin da ake cewa ma'aiki alaihi salatu wasallam yana cewa wanda Allah ya bashi kyakkyawan fuska ma'ana ya bashi kyakkyawan kama ya kuma bashi suna mai kyau kuma Allah bai jarabce shi da rayuwa a waje na tuhuma ba ma'ana waje na dattin rayuwa shine inda yake halas yake haram yace to wanda yaga Allah ya masa haka yana cikin zababbun bayin Allah amma wannan hadisin ibn abi a cikin kamil ya fitar da hadisin shi da kanshi ya bashi hukuncin wannan hadisi ne mauduri tabarani ya fitar da shi a cikin sagira amma bai magana kan hukuncin hadisin ba a cikin sanadin fi isnadi man huwa matrukun ya ce a cikin sanar da hadisi akwai matarukai wasu ya ce sur hadal hadis fil khatimah insha Allah ta'ala bi asadi makuna faraji hadisu kalamu ahlil jannati bil arabiyya da ake cewa ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce zancen yan aljanna za su yi zance ne da larabci wa kalamu ahlus sama wa kalamu ahlil mawqif bil arabiyya yaran mutanen sama larabci ne sannan idan an tsaya a mawqif na ranar kiyama shi ma za a yi magana ne da larabci rawahu ibn hibban an ibn umar marfu'an wa kana huwa mawdu ibn hibban a cikin addu'a wal majruhi ne ce wannan hadisi da aka ce wai dan aljanna za su yi magana da larabci yace mawdu'in hadisi ne hadisin mu na gaba man takallama bil farasiyati zadat fi hasbihi wanda ya koyi faransanci ke magana da shi darajan shi ya karu wani ƙasar min muru'ati amma mutuncin shi zai ragu wanda yake magana da faransanci zai ƙara martaba na aiki amma martaban shi zai ragu wannan shi ma ibn addi ya da hadisin daga anas marfu'an kila innahu mawdu suka ce hadisin kaga misali shi ma wanda ya wadanta hadisin yana kokuntan cewa hadisi ne maudu'i tunda ya ce ƙila an ce ba babu jazami a kai ƙalar daru kudin ta fara da bihi alhaji bin zaidan roƙi yake cewa wanda ya yi firadi da ruwayan shi da alhaji bin zaidan roƙi wa huwa munkarul hadis ya ce munkarin hadisi ne shi wannan rawi alhaji bin yazidun roƙi amma imamu sahabi ya ce ba abu kawai abin da suka ce da ifi ne lasiya ma an auza'i balantana in ya yi ruwaya daga imam al'auza'i to shi ne misali yake da daɗifanci amma zai iya yi waye ruwaya ba ta auza'i ba ruwayan tana da inganci sai ce to ai wannan hadisin wa kad ahrajahu hakim fil mustadrak hakim ya tada hadisin a cikin mustadrak wa ta'aqqabahu zahabi ya inganta shi hakim ne kenan sai imam zahabi da ya bi hadisin qala laysa bi sahih yace a wannan tasbibi ne na imamu hakim hadisin ba sahihi bane wa isnaduhu wahid bi murra yace sanadin hadisin yana da rauni saboda murra wanda mun gabatar da wane ne murra a baya wala hu shahidun an ibn umar marfu'an amma hadisi yana da shahidi daga sayyidina abdullahi dan umar man ahsana minkum an yatakallama bil arabiyya fala yatakallamna bil farasiyya yace duk wanda Allah ya mashi baiwan ya iya larabci to kada ya magana da faransanci fa'innahu yurisun nifaq yana gadar da munafunci amma kuma wannan ma'anan shi zai iya bayyana idan mutum yana so ya munafunci a cikin mutane sai ya duba wane ne ya iya yaren shi sai kaga sun yi magana dan kar a gane wannan kuma ba ɗabi'a ba ne daman irin wannan shi yasa ma manzo Allah yake cewa la yatanaja isra'il ko biduna salis idan mutum biyu uku suna majalisa za su yi magana kar mutum biyu su ce muna zuwa su kama magana ba tare da izinin na uku ba saboda wani abu zai iya faruwa wanda kila wani abin suke nufi a kan shi ɗin da baya tare da su wallahu ta'ala ala wa alam sai yake cewa rawahu hakim wa bi isnadi amr bin haruna a cikin sanadari sa akwai amr dan haruna suna ce mai abu hafsul balhi a shi in dai yayi ruwaya daga ibn jurayj ne to mataruki amma walakin huwa hafizul mutaqin hafizan hadisi ne amma daga ibn jurayj ne akwai magana akan ruwayansa sannan shi a Umar bin Haruna din nan Imam Tirmizi da Ibn Maja sun yi ruwaya a wajen sa yana cikin rijalan Tirmizi da Ibn Maja hadisu ma min Abdurra'al khilala babu wani bawa da zai ga wata fa hamidallaha wa asna alayhi ya gode ma Allah ya ma Allah kirari wa qara alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta fatiha sab'u marratin kafa bakwai illa afahu Allah min wajhi al-ayn zalika ash-shahra face sai Allah ya mashi maganin ciwon ido a wannan wata din hadibul bagadadi ya fitar da hadisin an anas marfu'a wa fi sanadi wadda'in aka ce a cikin sanadin hadisin akwai wadda'i a ciki da haka misali hadisin ba za a yi aiki da shi da babin cewa annabi ya faɗa ba amma in wani fadafi ne wani ya sama sai dai tsaya a kan shi kada ya ce annabi ya ce alaihi salatu wassalam kuma dukkan wani aikin falala da mutum zai yi da hadisi maudu'i in ya bincika da kyau akwai hadisi sai makamancin shi da za a amfani da shi hadisin mu na gaba hadisu kanin nabi kanin nabi sallallahu ta'ala iza ashfaqa min al-haja an yansaha rabada fi yadi haydan li yasturha wai ake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala ta'ala idan yayi alƙawari ko kuma wani bukata kaman alam da ake sa yanzu a agogo idan yana sanya wani abu lokaci kaza baya sanya manta sai ya daura zare a hannunsa sai ya daura zare a hannunsa wannan hadisin imamu daru kudini ya fitar da shi ba a cikin sunan nashi ba cikin al'afurat nashi a ibn jauzi shi ma ya kawo hadisin cikin mawdu'at amma ruwayan da rubutuni daga ibn umar ne marfu fi isnadihi salim bin abdul a'la akwai salim bin abdul a'la an ce shi salim bin shi ne suke ce mashi ibn gailan imam al-bahari ya ce taraku sun bar shi ma'ana su sashi malaman ruwaya amma kuma salim bin abdul a'la yana cikin rijal abu dawuda ina cikin rijalin nisa'i ina cikin rijalin ibni maja duka waɗannan mutanen sun yi ruwaya a wajensa wa qala al-uqayli la yu'rafu illa bihi kuma ba a san wannan hadisin ta kowane hanya ba sai wajen Salim bin Abdul Ala wa la yutaba alayhi ba a yin mashi muta ba a wa qad rawat daruquni an wasilat bin asai marfu'an nawahu وكذلك رواه الراجع بن حديث مرفوعا وكذلك رواه ابن أبي وابن شاخين عن أنس مرفوعا ولا أصل لشيء منها يتي أما بك وانا حديث بايد أصل ذاك القالب يلي يكاو وانا مغانا أجكي شفا tace wa ma'aiki kan daura gare din ma'ana ko da zaka ji wani magana da yake da munasaba da wannan da yake abin da su malaman hadisi suka ce ba wani abu da ya inganta a babin cewa manzo Allah yana bayan Allah madaukin sarki na ce mashi sannu kuro kafalatansa to balantana kuma wani al'amari wanda bai ta karaya karya ba wallahu alam hadisu man ata manzilahu wanda ya zo gidansa fakara alhamdulillahi wa kulhu wallahu na fallahu an fakara Allah zai kawar mashi da talauci wa kasara hairu baitihi ko haira wa kasira hairu baitihi ko haira baitihi hatta yaqilu ala jirani Allah zai kwararo mai arziki da yawa har makotan shi za su amfana da abin da Allah zai ba shi. Rawahu Daru Kudini, wannan hadisin Daru Kudini ya fitar da shi daga Sayyidina Aba Huraira kila la yasif suka ce wannan hadisin bai inganta ba. Ta fara da bi Muhammadu bin Salim, Muhammad dan Salim ya fitar da hadisin shi Muhammad dan Salim din mutum guda biyu suke da wannan suna. Akwai rubu'i akwai hamdani. Muhammad bin Salim ibn Rabi al-Basri shi makabuli ne yana cikin rijalul Tirmidhi sannan akwai Muhammad bin Salim al-Hamdani al-Kufi shi ma yana cikin rijalul Tirmidhi amma la'ifi ne wancan makabuli ne wancan da ifi ne to kaga misali kowanne a ciki bai mai da hadisi maudu'i ba dan kasancewar rawi ya zama da ifi baya hukunta hadisi matsayin maudu'i wa qala fi da adin imamu sayyid ya ce a cikin da adul masuna huwa min rijal tirmizi ya ce kai yana ma daga cikin rijal tirmizi walan yattakhim bil wal'i ba ba wanda ya tunce shi da wadin hadisi wal hadisi shahid ya ce hadisin yana da shaida rawahu bayhaqi fi shubu an ibn abbas bayhaqi ya tada shi daga cikin shu'ub iman daga abdullahi dan abbas dan haka misali kaga wannan hadisin ba laifi za a aiki da shi idan za ka shiga gida karanta fatiha da kulhu Allahu da wannan niyyar don kaddarta hadisin la'ifi ne ba mawdu'i ba aiki da hadisi la'ifi a cikin fada'ilu da raqa'ibu wannan mun riga mun san hukuncin sa hadisin mu na gaba shine hadisu man adasa au au tajashsha'a au sami'a adasatan au tisha'an wanda ya atishawa ko ko misali akwai wani mutum za ga mutum kamar zai atishawa ne kun yi atishawa sai ya buɗe baki amma ba kuma atishawan zai fita ba shine tajashshuri sai yake cewa faƙala sai ce alhamdulillah ala kulli halin sai ya faɗi wannan kalma alhamdulillah ala kulli halin sarrafa Allah anhu sab'ina da'an ahwanaha aljizam Allah zai tunkuɗe mashi nau'i nau'i guda saba'in na cututtuka mafi karanci daga ciki shine Allah zai raba shi da cutar kuturta wannan hadisin hadibu ya tada shi daga sayyidina Abdullahi dan Umar fi isnadihi mataruk a cikin sanadin hadisin akwai matarukin rawi shine Muhammad bin Kasir bin Marwan al-Fihri ash-Shami Muhammad bin Kasir bin Marwan al-Fihri ash-Shami sashi sun ce waqil hadisi ne kawai wa qad rawa an Ali مرفوعا إذا حدث العبد قال الحمد لله على كل حال لن يس لن يسبه وجه الأذنين lan ya sun wajen usulin wanda ya ce alhamdulillah bayan atishawa ba zai ciwon kunni ba wala wajen iftarasi ba zai ciwon haƙori ba zakarahu al-khal'i fil fawaid khal'i ya ambaci hadisin a cikin al-fawaid wa rawahu ibn abi shayba fi musannaf bi isnadin ila ali ibn abi shayba ya fitar da hadisin da yawa suna cewa babu maudu'in hadisi a cikin littafin ibn abi shayba wasu kuma sun ce akan sama kamar littafin ibini maja ne akwai sabanin ruwaya suna cewa za a samu ruwai kamar kwaya guda shida a cikin ibini maja wadda muna tafiyan Allah da idan mun zo littafin karatun za mu san wasu hadisi ne haka sai ke cewa bi isnadin ila alin kala man kala inda kullu hadisatin yasmawa alhamdulillahi rabbil alamin ala kullu halin ma kana lam yajid wajen uqdaras wala al-uzn to insha Allah ba zai ciwon hakori ba ba zai ciwon kunni ba وروى الخطيب عن ابي ايوب الانصاري خطيب البغدادي يا يتدق ابو ايوب الانصاري ان رجلا حدث عند النبي صلى الله تعالى فسبقه الرجل الى الحمد mutum ya yi atishawa sai wani ya gabace shi da yin godiya ma'ana mai atishawan daban mai godiyan daban sai ya gabace shi faƙalar nabi sallallahu faƙalar nabi sallallahu ta'ala sallam man yazkur al'adis ila mahamidillah wane ne wane ne man yuzakkar al'adis wane ne zai tunatar da mai atisa zuwa gode ma Allah hufiye min wajen idda'i wa dubaila za a cire za a yi mai maganin cuta da kuma maru wa fi sinadi wa da'un wa matruk warawa ibn asakir an ibn abbas marfu'an min man sabaqa al-adis bi ham wanda ya gabaci mai atishawa da gode ma Allah wa qahu Allah waja uthadi rahasira Allah zai kare shi daga ciwon kwibi walan yara fihi makaruhan ba zai ga wani abin cuta ba حتى يخرج من الدنيا هر يبتدى الدنيا وارجه الطبراني في الأوسط عن علي مرفوعا ورواه حاكم حكيم الترمذي عن واصلة بن عسكري مرفوعا كاغا دي سينا da hanyoyi da daman gaske zai iya yi wa misali aku ba dai maudu'i bane kamar yadda suka faɗa saboda makalat din da ke kan su masu ruwayan hadisi hadisin gaba wanda yake cewa iza da uzuna ahadukum wannan hadisin kowa ma'anin ya san shi musamman wadda suka karanta wannan littafin muktar al-ahadis ko kuma wancan littafin na imam sayyidi ne take da suna ma jami'u sayyid idza sanat uduna ahadukum falyusalli alayhi wa yaqul zakara Allah bi khairin man zakarani in mutum ya ji wani zance da ya faranta mashi rai to sai ma annabi salati ya ce wanda ya ambace da alkhairi shi ma Allah ya ambace shi da alkhairi rawahu uqaili Ukaili ya fitar da hadisin an abi rafi marfuwan kila huwa mawdu'un shi ma kaga wannan shakka ne daga shi malam mai littafi kila huwa marfu mawdu'un wa qad ahrajana hu ibn sina fi amali yawmi wal layla ibn sina ya fitar da makamancin shi a cikin amali yawmi wal layla wal haraidi hafiz al haraidi ya fitar da shi fi makarim al ahlak hadisu man hadasa hadisan fa hadasa indahu fa huwa haqqun wanda ya yi magana sai aka yi atishawa a wajen maganan shi gaskiya ne wanda wai aka ce manzo Allah ya ce wanda ya wanda yake bada labari kaman kana bada labari kana cikin bada labarin sai wani ya atishawa to gaskiya ka faɗa shi ma na hadisin bai inganta ba duk da dai maganganun zamu ji abin da suka faɗa rawahu ibn shafai an abi huraira marfu'an wa ila huwa badil aka ce wannan hadisin badili ne tafarrada bihi ma'awiya bin yahya walaisa bi shi'in ma'awiya dan yaya yaro ce wannan hadisi shi kuma ba a ibaran ma'awiya dan yaya shi ba kowa bane a wajen hadisi ma'ana laisa huwa bi sikka duk da dai misali imam tirmizi da ibn majah sun yi ruwaya a wajen sa imam tirmizi da ibn majah sun yi ruwaya a wajen sa kuma mun san daman suna da su ba su shartanta itikani kamar yadda imam buhari da muslim suka shartanta ba وقال في لآلي وأنفرات كل آلي والمسنوع قلت أهرجه حاكم حكيم الترمذي imam imam Saudi yake cewa hakimu Tirmidhi ya fitar da hadisin wa Abu Ya'la wa Ibn Adi wa Tabarani la Awsar wa Baqi fi shu'ub al-iman min tariq Muawiyah al-Maskur wa qad rawana Tabarani Tabarani ya fitar da kwatankwacin wannan hadisin marfu'an wa qad hasana hadith Abi Hurairah an-Nawawi amma an ruwaito ta hannun sayyidina Abu Hurairah hadisin da ke da wannan ma'anar amma imam nawawi ya ce hadisi ne hasan to kaga misali wancan ruwayan abu hurairah yana da ingancin ma'ana ayat istishhadi da shi hadisi ya inna salam ismun min asma'illahi wa da'ahu fil ardi tahiyatan li ahli dinina wa amanan li ahli zummatina hadisin ma'aiki alayhi salatu wasallam yake cewa shi as-salam suna ne daga cikin sunayen Allah da Allah ya ije shi a doron kasa ya zama gaisuwan musulmai ma'ana shi ne tahiyatul ahli dinina wa amanan li ahli zimmatina sannan kuma ya zama aminci ga ma'akafiran amana da ake rayuwa tare da su mana idan kai makafiran amana sallama musamman a wancan lokacin ya san ba za ka cutar da shi ba a wannan hadisin da barani ya fitar daga Abu Hurairah ya rafa'anta shi wa fi sanadihi kadhab yake cewa a sanadin shi akwai makarci wa kana rawanin hadisi Abi Umama wa Anas ibn Mas'ud wa ghayruhum kama fi al amma hadisin ba ba maudu'i bane shi ma hadisi ne la'ifi حديث إذا سافح المؤمن المؤمنة نزلت عليكم مئة رحمة وتسعة وتسعون لأب الشهما وآصد مالكا ake cewa manzo Allah ya ce idan mumini ya gaisa da mumini to Allah zai saukar musu da rahama guda ɗari guda casa'in da tara na abu shakima saboda daidaita sallaman da suka yi wa sanuhuma liqa da kuma wanda ya fi kyautata haduwa da dan uwan shi wanda ya fi sakin ma dan uwa fuska shine zai samu falla 99 a cikin dari din rawahu al-hadith an abi hurairah marfu'an wa fi sanadi ma'mar bin abdullah al-ashnani akwai ma'mar bin abdullah al-ashnani wa huwa wada'in shi wa wada'i ne wa rawahu bayhaqi fi shumin an umar marfu'an hadisin mu na gaba ma min muslimin ya isu ala fatin faqala alhamdulillah illa halaka Allah min adafihi malakan ya hamidullah azza wa jalla ila yawmil qiyamah aka ce manzo Allah sallallahu ta'ala sallan ya ce wanda ya adishawa ya gode ma Allah Allah zai halicci mala'ika da zai dinga ma Allah godiya ana rubuta a mizanin shi mutumi din har kiyama ta tashi shi ma a cikin sanadinsa Abu Shaja'u Dailami ya fitar da hadisi a cikin sanadinsa akwai muttafimin bil wadi hadisi salasatu la yanjuna min kunna ahad abu guda uku ba wanda zai tsira daga su wannan ya inganta daga bakin ma'aiki abu guda uku ba wanda zai tsira da su shine azzannu zato wa tsira da shu'umta abu wal hasad da hasada amma malamai sun yi magana me ake nufi da magana shine manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan zato ya zo sai misali sai ka kawar da shi da abin da Allah ya dora ka akai zannu bil mu'minina khaira idan kuma shakka idan bera ya zo shi umta abu shine misali sai ka shi ma mai da shi da abin da Allah ya dora ka akai menene abin da Allah ya dora ka akai shi misali la yakullan yasibana illa ma kataba Allah lana idan kuma hasada ya zo shi kuma sai shi ma ka dora shi akan abin da Allah ya gina ka akai shine misali wallahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha da haka ya ɗauki ganin daman shi ya ba wani abin da yake so kai ina ruwanka a ciki a matsayinka na ɗan kallo sai yake cewa kana fil maqasid fihi da afu a cikin maqasid al hasana an ce wannan hadisin akwai rauni tare da shi kaga su ma ba su ce maudu'i bane hadisi ne da ifi hadisi inna Allah adani naharan qalahu al kawthar Allah ya bani wani tafki a gidan aljanna sunan tafkin al kausara la yadkhulu ahadun asbu'aihi fi uzunayhi illa sami'a harirahu ba wanda zai sanya hannunsa a cikin kunninsa ya toshe sai ya ji karar ruwan alkausarin yana yana gudu mana hadisin shi zakara hutul makasir amma malam bai kawo ruwayan sanadin ruwaya ba an rawaito kwatankwacin shi daga sayyidina abdullahi dan abbas wanda yake faɗan haka din sannan kuma an sake rawaitowa daga wajensa wanda yake cewa shi wannan karan da mutum yake ji na wancan wanda ƙasa ta haɗiye ne ƙaruna wallahu ta'ala ala wa alamu bis sawab hadisu annasu sawa'un ka asnanin mashi mutane daidai wa daida suke kaman kunnin targe shi kaman haƙoran targe shi haƙoran ko to haka suke misali a wa inna ma yatafalu bil afiya suna fifitan juna ne bil afiya amma a hadisin da ya inganta wannan hadisin annasu ka asnanil mashriqin ingantaccen hadisi ne wannan gaba da amma ya tafada nuna bi taqwa shine wanda ya zama ma'arufi ma'abudi a wal mar'u kasiran bi akhihi yarfiduhu wa yaksuhu wa yahdiluhu sannan sai ko mutumin da ya yawaita ma dan uwansa alkhairi shine yayi rafadinsa ko ya tufatar da shi ko ya dauke shi akan dabbansa shi ma ɗaukar mutum akan dabba wannan ma'arufi manzo Allah sallallahu alaihi kan kwadaitar da sahabbai akan yin haka din wanda yake ce wanda ya zama yana da raguwan bayan dabba ya tabbata ya ɗauki ɗan uwansa wannan hadisin Imam al-Buhari ne shi ma wala khayra fi subati man la yara laka mislu ma tara lahu shi ma wannan ƙarin Imam Muslim ya fitar da shi amma da su da lafazin la khayra fi subati man la yara laka min al-khayri mislu ma tara lahu babu alkhairi ka zauna da mutumin da kullum kai kana masa fatan alkhairi kana mashi kokarin alkhairi shi kuma yana maka kishiyanta to manzo Allah yake nufin ka rabu da wannan mutumin babu alkhairi ka ci gaba saboda sai hana ka alkhairin kuma shi ka tsayar da shi akan shi kuma baya maka fatan alkhairi Allah ya kiyaye rawahu ibnu abi an anas marfu'an wa qala wadda'ahu Sulaiman bin Umar wannan hadisin da wannan sanadin da ya kawo lafazin duka a hade to Sulaiman dan Umar ya kawo hadisin sun haɗu akan kazzabi da haka wannan sanadin ba za a yi su shi yasa misali na kawo hadisin a kalle kallansa kowane kalma yana da asali a wani waje din daban sai yake cewa kalifin la'ali lahu ɗarikun ahar imamun sayyid ya ce hadisin yana da wani sanadi daban a rajahu hasan bin sufyan fi masnadihi hasan dan sufyan ya fitar a cikin musnad nashi fa zakara min hadis salih bin sa'ad amma shi ya roci hadisin ne ta kan sahalu dan sa'adu sa'idi ba ta kan anas kamar yadda ibn adi ya kawo ba hadisi innal khuluqul innal innal khuluqal hasan dawqun min ridwanillahi fi ulqi sahibi a kyakkyawan dabi'a maratayan Allah ne a wuyan mai shi kyakkyawan dabi'a wani kaman yanda idan ana girmama mutum kaman za ga a yanzu idan mutum yayi wani bajinta za a dora mashi irin lamban girmamawa dinnan to shi ne ake nufi da hadisin ma'ana kyakkyawan ɗabi'a lamban girmamawan Allah ne a wuyan wanda Allah ya ba Allah ya ba mu wa ɗauku mashdudin ila silsilatin min rahmatillah shi wannan abin ɗaurawa an nannaɗe shi da da zirrin rahaman Allah wa silsilatin mashdudin ila hilkatin min abwabil janna ɗayan kuma an zira shi an haɗa shi da zubanyan aljanna haitu ma zabul kulkul hasan jarar musalsal ila nafsi a koyaushe misali kyakkyawar ɗabi'a ta tafi da shi to sai ita wancan ko igiyar rahaman Allah din ko shi kofar aljannan ya ja ma'abucinta wa innal hulqu sayyi dawqun min su'illahi Allah ya kiyaye mu mummunan ɗabi'a shi kuma shi kuma shi ma ratiyayyen abu ne na hushin Allah wal salsalatin mashdudatin ila hilqatin min abwabil nari ita kuma an daure ta da zoban yin kofar gidan wuta haisu ma zahaba al-khulqu sayyi jarratu salsat ila nafsiha ko yaushe misali wannan mummunan dabi'a ta tafi to wannan wannan salsala ma'ana zirin zaren zobir sai ya fisgo shi wa bi isnadi Abdurrahman bin Muhammad bin Hassan al-Balhi sun ce wada'i ne ya da'ul hadith lafiya ma an kutaibat bin Sa'id Sa'ad yana wannan hadisi musamman irin ruwayan kutaibat dan Sa'ad ne kamar yadda Ibn Hibban haka ya faɗa hadisu innal lokaci alhamdulillah salamu alaikum